تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا sha biyu ga watan al-muharram shekara 1447 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shine kuma ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar ash-shaykh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba a wancan sati muna nan dai a cikin al-faslu sabiu fasali na bakwai fasalin da malam ke mana bayani game da shurutus salati malam ya kawo mana sharadan sallah guda bakwai ko guda shida wanda muna ana ƙarshen ne na shida shine an-niyya dan uwa mun ji mecece niyya ta yadda duk wata ibada ba ta kulluwa ba ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai an sa mata niyya sannan ita wannan niyyar ba aiki ne da ake yin ta daga bai ba ko kuma aiki da ake yi da baki sai dai aiki ne da zuciya ko take kudircewa shi kenan mutum ya yi abin da shari'a take kira niyya akwai matsala da malam ya kawo mana guda biyu wanda mun tattauna su insha Allah ta'ala matsala ta farko ita ce ba daidai bane mutum ya fara sallar nafila da niyyar sallar nafila daga baya kuma sai ya juyar da ita ta kuma farilla ala ce wannan ba daidai bane matsala ta biyu da zamu tashi akai mala ce mas'alatun ga wata matsalar لا يجوز أن ينتقل من الفريضة إلى نفل معين بايا هلتا أدوكي نية تفر الله إلى نفل أميد إتنية تنافل معين وتتكي أبر أي نام idan ba a manta ba satin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ake nufi niyya ko kuma nafila wacce ake ayyanawa misali nafil fulun da suke da lokaci da zamani kamar arrawati na filfilu da ake yi bayan salloli da kafin salloli waɗannan nawafil ne almu'ayyana ko irin wuturi da ake yi bayan sallar isha'i zuwa bullowar alfajir shi ma nafila ce wannan mu'ayyana da dai sauran salloli da suke da lokaci kamar sallar walaha da ne bayani da sauransu amma annawafil almutlaqa sune nafila kawai da zaka ga dama kai niyya kai ta da sallar nafila ka kai Allah madaukakin sarki zai baka lada akan to waɗannan ba muayyane bane to malam ya tantance baya halatta mutum yayi niyyar sallar farilla ka shiga ka fara sallar farilla sai wani dalili a zuciyarka ya baka cewa bari in canza wannan niyyar daga farilla da na fara an kuma da ita nafila wanda ya ce bai halatta ba amma idan nafila ta kasance mu'ayyana ce shi ne abin da yake nufi misal mala ce ga wani misali lau kabbara ala annaha salatu dhuhri da a ce mutum zai kabbara akan sallah azhar ya shiga yi da niyyar sallah azhar ya shiga thumma badalahu ay yaj'alaha ratibat adh-dhuhri to daga baya kuma kawai sai niyyar ta ta canza sai bayyana a gare shi cewa bari ya sanya wannan sallar da ya fara ta azhar ya mai da ita ratibatar zuhuri sallar da ake yi ta nafilar da ake yi ta sallar azhar ko kafin sallar azhar ko bayan sallar azhar misali kai kabbara za ka yi sallar ka ta azhar kai kadai saboda wani dalili maybe da shari'a ta baka dama baka samu jam'i ba to ka fara sallar sai kaga a'a ai al'ada ka ce ka saba duk lokacin da za ka yi sallar azhar kafin kai sallar azhar sai kai nafilfilin nan raka'a hudu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar raka'a hudu kafin sallah azhar raka'a biyu bayan sallah azhar sai kaga ai baka yi su ba sai ka ce to bar in me da wannan niyyar ta azhar da na fara me da ita nafila mala ya ce to wannan bai halatta yan uwa an fahimta da kyau me dalili saboda asalin sallar ka shige ta ne da niyyar sallar farilla to baya halatta ka me da ita nafila muayyana in nafila ce muayyana tun farkon sallar sai dai ka ayyana a cikin zuciyarka cewa zan yi nafila muayyana rati ba ta kafin sallar azhar sai ka fara ta aka ka gama ta aka shiken malai ce fala ya juzu ba ya halatta haka li anna niyyatar ratibati la budda an takuna min awwali sala saboda niyyar nafila ratiba dole ne ba makawa sai ta kasance tun daga farkon sallar ka kudure ta law qulna malai ce inda zamu ce ya juzu an nantaqila min salati adh-dhuhri ila ratibati yana halatta mu ɗauke niyyar mu ta sallar azahar mu mai da ita sallar nafila ratiba ta kafin azahar sarat hadhihi ratibatu awwal awwaluha fardun wa akhiruha naflun muayyan to da wannan sallar ta kasance siffata shine farkonta niyyar sallar farilla ta azahar karshen ta kuma sai tike da ne niyyar sallar me nafila kuma ratib to kaga an samu sallah guda daya amma da mai a cikinta niyya har guda biyu niyyar sallah har guda biyu da farilla da ratiba ta azhar Allah ce to wannan baya halitta amma mas'alatun wata mas'ala mala ce idan taqala min faridatin inda mutum zai dauke niyyarsa daga farilla ila naflin ghayra muayyan zuwa ga nafila wacce take ba muayyana ba ja ba zalika mala yace to hakan ya halitta yan kuwa kun fahimci abin da ake nufi da ratiba muayyana da wacce ba muayyana ba ko nafila muayyana da wacce ba muayyana ba nafila muayyana ita ce kamar yadda ne bayani wacce take da lokaci ka san lokacin da ake yin ta idan ba lokacin ta bane ba za a yi ta ba yanzu misali sallar wuturi za ka zo da rana kawai sallar wuturi ne ka ce wuturi zai za ta yi ba za ta ba saboda ba lokacin ta bane misali sallar walaha bayan sallar la'asar sai ka ce baran tashi da walaha ya halatta saboda ba lokaci ba ta da lokaci tana da zamani amma nafila mutla kafa duk lokacin da ya halatta kai nafila in dai lokacin shari'a bata ce kada kai nafila a lokacin ba idan ka tashi kai kabbara kai sallah raka'a bi dan Allah ya baka lada kai me kai nafila ita ce wannan ghairu mutlaqa ba ta ghairu muayyana ba ta da wani lokaci da zaka yi ta to ya halatta idan kai niyyar sallar farilla niyyar sallar farilla ta ka zaka iya dauke ta daga niyyar sallafar lakame da ita nafila ba muayyana ba wannan ya halatta idan za ku yi tunawa a bayan mun yi bayani misali da muka bayar shine mutumin da ya tada sallar azhar sai ya bayyana a gare shi sallar nan da ya tayar lokacin sallar azhar bai ba lokacin da ka fara sallah sallar ta bai sai ba bai na sallar nan babu dan mutumin da ya sallah lokacin sallar bai shiga ba yan uwa sallar ta tayi sallar ta bai ba to baka sani bane ba ganganci bane sai ka fara sallar azhar sai ya bayyana a gare ka ko aka gaya maka cewa lokacin fa sallar azhar bai ba akwai saura rana ba ta zawali ba to wadan nafilar da kake a lokacin ya halatta sai ka mai da ita me nafila ghairu muayyana an fahimta yan uwa to wannan babu laifi tunda ba ayyana ba wata nafila take ta wata take da wani lokaci na musamman ba babu laifi malai yace misal misalin haka shar'a fi salati dhuhri mutun ya shiga sallar azhar da niyya zai sallar azhar kuma badalahu ay yaj'alaha nafilan mutlaqan sai ya bayyana a gare shi bari ya mai da wannan niyya ta sa ta sallar azhar ta zama to nafila ce mutlaqa wacce ba ta da wani lokaci biduni ta'ayini ba tare da ayyana da ayyanawa ba mala ce fa yajuzu to hakan ya halatta li'anna niyyata salati dhuhri saboda ita sallar niyyar da zaka ta sallar azhar tashtamilu ala niyyati salatin wa annaha dhuhur ta kunshi abubuwa ne guda biyu na farko ta kunshi niyyar kasancewar ta sallah sannan na biyu kuma niyyar kasancewar ta me azhar sallah azhar wani wani abu ne kamar gwaranci ba sani ba ko kun fahimta yawa amma dai amma dai abin a fili yake yanzu misali waccan sallar da mutum ya fara yi ta sallar azhar da ya fara yin ta sai aka ce ba sallar azhar ba ce sai ya karasa da sallar nafila yanzu idan kuka ɗauka shi ne kun ga ya fara da niyyar sallar azhar ya karasa ta a sallar nafila menene ya cire a ciki ya sa sallar ta yi ya cire azhar din ne kawai ya bar sallar an gane kun ga ya fara sallar azhar da aka ce masa ba lokacin azhar bane kawai sai ya shafe azhar din sai ta zanto me sallah kawai an gane to shi ne abinda shi ne abinda na faɗa wancan satin nace wani abu ne na lissafi in ka ce sallah plus azhar kaga zai baka mai salatin zuhri haka ne in ka ce sallah sallah plus azhar sai ka sai ka goge sai kai subtraction din azhar ya zamto me kenan saura sallah kawai an gane to shine abinda malai yake gaya mana malai ce fa idza ta'ayyana haka ne بدون تعيين فيجوز لأن نية صلاة الظهر تشتمل على نية صلاة وأنها الظهر فإذا حذف نية أنها الظهر إذا أكا بوجي نية كسن سوى التأزهر بقي نية بقي نية أنها صلاة فإذا أبن دي سورة شيء كسن سوى التسلاة وكما بيان نيمان نيزو لأن أصل نية الفريضة سوى أصل نية إتفر الله تشتمل على نية صلاة وأنها الظهر ta kunshi kasancewar ta niyyar sallah kuma azhar a tare a lokaci guda fa idza hudifa niyyatun annaha dhuhr idan aka goge aka shafe kasancewar niyyar nan ta azhar to baqiya niyyatun annaha salatun yanzu ta ta yi saurar cewa kasancewar ta sallah ce kadai kawai shine wannan wasu abubuwa ne da qa'id suna da dan zurfi kwarai da gaske amma kuma suna da muhimmanci eh suna da muhimmanci wani lokacin zaka tsinci kanka a cikin irin wannan yanayi a lokacin irin wannan karatun zai faɗo maka kuma sai sai maka aiki an baka ba sai kai ta shakka kana kokon tutu ya sallah da sauran saka malaka kazalika aidan mimma yadkhulu fi niyya haka nan kuma daga cikin abin da yake shiga cikin niyya wanda ya kamata ka san shi a matsayin ka na musulmi shine niyyatul imamati ba'da an kana munfaridan shine mutun yayi niyyar mutun yayi niyyar kasancewa salimami bayan ya kasance ya fara sallar shi kadai ka fara sallaka kai kadai sai mutum ɗaya zai jona da kai mutum biyu mutum uku yanzu ka zama mai kenan liman haka ne sallar ka yi niyya ne za ka yi sallar kai kaɗai a cikin masallaci ka rasa sallah sai ka shigo don ka yi sallah kai kai kaɗai kawai sai wani shi ma bai sallah bai shigo masallaci a ga wani yana sallah sai ya jona wani ma ya shigo ai ga wasu na sallah sai ya jona ka fara sallah kai kaɗai sai kun zama ko ku biyar yanzu ka fara sallah da niyyar kai kaɗai ka gama sallah kuma da niyyar mai limanci to wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan ya halatta an fahimta yawa wannan ya halitta walaci awul itimam ko kuma ba'ada an kana munfaridan mutum ya fara a sallah a matsayin shi shi kadai sai kuma ya tiki a matsayin mai koyi da liman mutum ya fara sallah a matsayin shi shi kadai shi ma ga misalinsa don malin zika mana amma ina kawo mana ne domin mafahimci sosai ka fara sallah kai kadai da niyyar za ka yi sallah kai kadai baka samu sallah ba kawai kana farawa sai kaga wasu sun shigo su kuma tare suke haka sai suka zo kusa da kai sai suka tare sallah sai kaga ai kai kadai kake sallah yanzu kuma ga wasu zo sun yi su su biyar kaga sallar mutum da yawa ta fita me ta mutum daya sai ka dan matsa sai ka jona an gane ka fara kenan sai suka shigo sai suka fara raka'a farko kake raka'a farko suke sai ka jona a tasu yanzu ka fara da niyyar zaka yi sallah kai kadai ka gama sallah kuma a matsayin me mai koyi da limami haka ne kun ga siffa ce daban-daban da wannan shi wannan ya fara shi kadai ya kare a limami shi kuma wannan ya fara shi kadai ya fara ya kare a mai mai koyi da limami dubbin sun halatta yan uwa dubbin sun halatta a ba bukatar sallama kawai joyi ka jona inda kai sallah ai wannan ne talada ce kenan ai mauna bayani ne ka fara sallah da niyya ɗaya ka gama sallah da niyya da niyya inda kai sallama ka je ka jona da su ai dama wancan sallar da ka fara ba a maganar ta amma mana bayani ita wannan sallar kawai matsawa kai ka jona shine abin da muke nufi kamar yadda wannan lokacin da ka fara ta ba kai sallama ba zuwa suka suka jona da hukuncin aras an fahimta wa alaikum salam na'am eh eh sallah a guda biyu su kuma sun yi nawa su ma sun yi guda biyu eh sai ka zona musu kuka karasa a haka abin da ya kamata shi ne sallata ka sai ka in za ka iya karasawa sai ka karasa ta kabar taka nafila sai ka jona da tasu shine abin da zai fi yawa Allah ya samu dace a ina muke na wa fi hadha khilafun ko yawa malai cewa fi hadha khilafun bainal ulama a wannan magana akwai sabani tsakanin malamai was sahihu annaha la ba'sa bihi amma abin da yake ingantacciyar magana shine babu laifi da hakan guda biyun gaba daya malai ce faniyatul imamati ba'da an kana mufridan misalin niyyar mutum niyyar limanci bayan ya kasance ya fara sallah shi kadai misalin ta shine ayya shar'al insanu fi salati huwa munfaridan huwa munfaridun shine mutum ya shiga cikin sallah alhali ya kasance shi shi kadai ne thumma ya'ti rajulun akhar yadkhulu ma'ahu sai wani mutum ya zo ya shiga sallar tare da shi li yasira jama'a dan sallar ta ta zamto shi da shi in suka hadu ta zamto sallar jama'a kenan fala ba ta bi zalika malai ce babu laifi akan haka shine misalin da na bayar ka fara sallah kai kadai wani zai jona da kai li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam malai ce dalilin haka shine gashi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qama yusalli min al-layl ya tashi yana sallar dare qiyamul layl kenan wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma shi ko abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda a lokacin yana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda gidan annabi gidan gwaggwansa ne akwai khalasta maimuna da maimuna da babar abdullahi dan abbas ya da kanwa ne to ya zo gidan yar uwar mahaifiyarsa zai mata kwana gidan manzon Allah kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi maimuna ko matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ya ga annabi da daddare ya tashi yana sallah a lokacin yaro ne shi ma da ya tashi kawai sai ya je Allah zai jona ya zo ya zo ya ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na'iman ya kasance yana bacci sun maqama ibn abbas fa tawadda da abdullahi dan abbas ya tashi kuma sai je alwala wa dakhala ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam yaje ya shiga sallan nan tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa aqarrahu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma ya tabbatar da shi akan haka bai kore shi ba asali annabi ya shiga sallan ne da ne zai salla shi shi kadai ko sai mala abdullahi dan abbas ya zo ya jona da shi sai annabi ya gama sallah a matsayin mai limami an gane kun ga wannan siffar ta fito ai saboda haka babu laifi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut taharati babu takhfif fil wudu'i Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salatul musafirin babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam du'a'i malai ce wal aslu anna ma thabata fi nafl asali a cikin shari'a shine duk wata duk wani abin da wani hukunci da ya tabbata a cikin nafila to thabata fil fardhi illa bi dalilin za ka ɗauki wannan hukuncin ka sa shi ma ya tabbata a cikin farilla sai in akwai wani dalili in ka ji an ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi kaza a cikin farilla to ya halatta ka yi wannan abin a cikin nafila in ka ji an ce annabi ya yi kaza a cikin nafila to ya halatta ka yi shi a cikin farilla sai dai in akwai dalilin da ya nuna cewa iya sallan nafila ake wannan abin banda farilla ko kuma iya farilla kadai yake banta da shi banda sallan nafila amma an ba ka ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne falau shara al'insani musalli wahadahu ma lai ce da a ce mutum zai fara sallah shi shi kadai sun maja a akhar sannan sai wani mutum ya zo na daban fa da khala ma'ahu ya shiga sallah yayi tare da shi fa ja'alahu imaman lahu la ba'sa bihi ya sanya ya sanya wanda yazo ya jona da shi din ya zamto shine limamin sa wa yakunu al-awwal imaman wa thani ma'muman na farkon da ya fara sallah ya kasance shine limami wanda yazo daga baya jona da shi ya kasance shine mamu wannan babu laifi ya halatta wa kadhalika bil aks haka nan kuma akasin haka aka sun haka ya kasance na biyun shi ne limami na farkon shi ne mamu ya halatta shi ba lau an na ahadan shara'a fi salati mun faridan da wani mutum zai fara sallah shi shi kadai sun maja a jama'atu sai mutane da yawa su zo fasallu jama'atin su fara sallah a matsayin jama'a a gabansa ko a bayansa fanzamma ilaihim sai ya haɗe da su sai ya shiga cikinsu ya haɗu da su faƙadin taƙala min alimfiradi ilal itimam to kaga yanzu ya ɗauke niyyarsa daga niyyar sallar mutum shi shi kaɗai zuwa sallar ne koyi da limami wa haza aidan la ba'sa bihi ma irin wannan shi ma babu laifi akan sali anna lintiqala huna saboda ɗauke niyyar a lokacin ko kuma ciruwarsa daga waccan sallah ta shi shi kaɗai kuma sallar jama'a laisa ibtalan linniyatil ula bai lalata bai bata niyyar farko ba niyyarsa bata ɓaci ba dama ya shiga sallarsa ne da niyyar sallah azhar ko la'asar ko magarba ko isha a salata haka ne kuma zai gama sallarsa da niyyar sallar azhar ko la'asar ko magriba ko isha niyyarsa ba ta canza ba menene ya canza sallar mutum daya zuwa jami'i ko kuma mutum daya zuwa koyi da limami wannan ko da siffa ce zuwa siffa ba niyya bace ta canza a'a siffa ce daga wata siffa ce zuwa wata siffa siffa farko sallah mutum daya siffa ta biyu sallah a cikin jami'i siffa ta farko sallah mutum daya siffa ta biyu koyi da limami shine kawai abin da ya canza ba niyya bace ta canza asali walakinahu malaiti sai dai shi in taqala min wasfin ila wasfin ya ciri ne kawai daga wata siffa zuwa wata siffa fala haraja minhu babu laifi a gare shi insha Allah ta'ala mas'alatu ala ce ga wata mas'ala ya sihu itimamul mutafarrid bil mutanaffi ya sihu itimamul mubtaridu bil mutanaffi ya halatta koyin mai farilla bil mutanaffi da mai nafila ya halatta wannan dama abin nisa ne kowa ya san shi mutum ya fara sallar nafila a cikin masallaci sai wani mai farla kuma ya zo ya jona da shi in dai sallar ta su hayar iri ɗaya ce siffas iri ɗaya ce babu laifi misali sallar azahar za ka yi bayan sallar azahar shi kuma wani ya tashi ya fara salloli guda na filoli guda biyu na bayan sallar azahar babu laifi ka jona da shi idan yi sallar azahar ɗin idan yi sallar nafila sarata a biyu zai yi menene zai sallama ko kai kuma sai ka tashi ka me ka ciko babu laifi tun da siffarsa ɗaya ce wannan za ka iya yi yana nafilarsa kana farla wannan ya halitta wa ƙadi kana haza fi hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance mala ya ce wannan ya tabbata a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa inna mu'azab fa inna mu'azab na jabal radiyallahu anhu haqiqa malam mu'azu dan jabal ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salatul isha'il akhira sallar isha ta karshe ita ce sallar isha isha'il ula ita ce sallar magriba kenan al-akhira kuma sallar isha da sosai haka suke ce musu thumma yarji'u ila qaumihi fa yusalli bihim nafs as-salati idan yayin sallar isha tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'azu kuma sai ya koma unguwar su shine kuma limami a unguwar su shine limami a masallacin layin su ko unguwar su saboda haka mutane suna jiran su sai ya shiga kuma sai ya kare musu wata sallar isha din ina ba ta gane yawwa kaga ba a sallar isha guda biyu ai yawwa sallar isha din da ya da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi ita ce sallar isha ba haka bane wacce kuma da mutanen garin su ita ce me nafila idan yanzu ake sallar da annabi kamar ita nafila ba za ta yi ba yace fa yusalli bihim nafsa salafa taku fatakuna lahu nafilatan sai sallar da ya da mutanensa ta kasance nafila walahun faribatan su kuma wajen sallar mai suke yi farilla daga wannan ma iri ɗaya ce ya zo yana sallar nafila sai kuma su suna yin sallar mai farilla ya halatta ba matsala shi sa idan kai sallar farilla idan kai sallar farilla ta riga ka gama wani ya zo yana neman wanda zai sallar farilla ta haɗa shi tare ba ya san sallar shi kaɗai ya saba sallar a cikin jami'i babu laifi ka masa sadaka sai ka tashi ka jona kai kai nafila shi ne farilla ya halatta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga wasa bai cewa zai wa zai wani sadaka dai zuna ne wanda zai sallah tare cewa zai wani sadaka to idan ka tashi ka jona da shi shikenan kai farilla ka kai da baka yi sallah ba shi kuma ya nafila da ya riga ya sallar fa idza qala qa'il ai wani zai iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mal bi dhalika to amma annabi ai bai san ma'azu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san ma'azu ya yayi sallah tare da shi kuma zai je yayi sallah da mutanansa ba wani zai iya faɗin haka kulna ma la yace hadhihi da'wa wannan da'awa ce kawai la dalila alaiha babu wani dalili da yake tabbatar da ita li'annahu yaqudu ay yakuna an-nabiy sallallahu ay yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mal bidhalika ma la yace abu ne da yake manesanci ya nisanta kwarai ya kasance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san wannan mas'ala din ba bai san wannan qadiyar ta ma'azu yana sallah tare da shi kuma je sallah da mutanansa ba la siyama wa annahu qad waqa alayhi fi hadha al-amri qissatu musamman ma karkashin ita wannan kissa din ta ma'azu da yake sallah a wajen annabi kuma tun yi sallah wata kissa ta fara karkashin haka kuma kissa ta da wajen annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi har yayi hukunci akan ta to ta za a kace annabi sani ba wahi anna mu'adh malai ta kissa ita ce hakika ma'azu كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana sallah tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sun maye a ci ƙaumahu sannan ya je wajen mutanen sa fa yusalli bihimus salata ya sallaci wannan sallar da su fa qara'a bihimul baqara idan ya tashi karatu kuma sai musu dogon karatu sallar isha ce sai musu dogon karatu ya ja musu suratul baqara ai ta tilawa kuma wannan lokacin kun san manoma ne makiyaya ne kun san manomi yayi noma da yamma akwai gajiya abin da yake bukata shine ya dawo ya salla magariba da isha ya huta to kuma saboda Allah sallar isha ta zo lokacin da kake tsammani ka kusa hutawa sai kaji an za maka suratul baqara kaga da matsala dan ma sabai ne kawai irin mutane ne irin mutane mai ne zai matsala za a samu sai ka fito kaga an zagaye ka ajiba aji me saka da suratul baqara wallahi mutanen ma sai ti maka ha mutanen mu kuma sannan na gaya muku wani ya ja dogon sura ka wani ya fito ya mare shi wallahi saboda tsabar mummu ne kawai wajen mai zai rika musu dogon karatu idan lamai mari Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mala ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a ƙala ya ce fatazawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan wani mutum daga cikin mutanen da suke sallah a bayan matashi ne da ya ga fatai shi ba zai juro wannan ba fatazawwaza kawai sai ya takaita sallar sai ya koma gefe kawai sai ya takaita sallar fasalla salatan khafifa ne je sallar sai kadan wacce zai iya daukewa wacce zai iya jurewa ana sallar kawai sai ya koma gefe sai ya tashi shi shi kadai ya karasa tashi shi kadai sallama ya je zara kumin sai ya tafi sa gida فبلغ ذلك معاذا انا gama sallah sai ɗan tsurku suka je suka samu azu suka ce masa ai wani ana cikin sallah ya koma gefe sallarsa ya tafi sai iyali ka kana ta kira aka shi kuma ya tafi sa fa qala sai ma zai ce innahu munafiqun nan ku rabu da shi munafiki ne in ba munafiki ba wai ana wai ana sallah zai fita wai ana sallah zai fita ya zai sallar shi kadai tafi sa wannan akwai alamun munafinci eh wato tun lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai ɗan tsurku kenan akwai ɗan tsugudidi kunga shi bai sani ba amma an je an kai masa labari fa balaga zalika ar-rajula fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala labarin abinda mu'az ya faɗa sai kai wannan matashi shi ma ga fama abinda mu'az ya faɗa kan kai sai kai munafiki ne shi kuma wannan matashi ya ga munafincin ya gudowa sai zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi ana kokarin tunkuda shi ciki sai ta wajen annabi ya je ba da labari فقال يا رسول الله يتي يا منزل الله إنا قوم نعمل بأيدينا يتي مو متاني ne da muke aiki da hannun noma muke yi da rana mu sha wahala wa nasqi bi nawadi bi nawadihina sannan mu shayar da dabbobin mu na shayarwa mu shayar da mu shayar da gonakin mu mu shayar da gidajen mu da dabbobin mu mu je mu samu raƙumi mu ebo ruwa a ciki mu shayar da gonakin mu kuma mu kawo gida aiki da suke yi na wahala wa inna mu'adhan salla bina al-bariha shi kuma mu'az jiya da daddare ya zo yi mana sallah shine bariha da daddare jiya daren jiya kenan fa qara al-baqarata ya rasulullah kau sai karanta mana suratul baqara fa tajawwaztu fa za'ama anni munafiqun ni kuma kau sai na takaita sallata na koma gefe na karasa kayata ne tafiyata fa za'ama anni munafiqun sai ya riya cewa ni munafiki ne shi da nazo a tabbatar mu eh kaga ya zo kotun koli kenan yawwa faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam wannan malji yana kamar shi a takaice ne haka ne ko mun karanta shi a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na malam albani kun je da hadisi yake da tsayinsa annabi ya ce aje a kira mu'azu da mu'azu ya zo sai annabi ya ce masa ya mu'azu afattanun anta salatan ya mu'azu yanzu kai fitina ne zaka zama kana so ka fitina mutane zaka fitina mutane ne zaka sai da annabi ya gama masa uku salatan fitina take so ka zama wa mutane kana mutane zuwa sallah annabi yana ma'az shine ce masa idan za ka yi sallah da mutane irin wannan sallah ka karanta masa sabbi sama rabbika la'ala wa shamsu wa duha da surori da wanda mutane ya su iya daukewa ina ba ta an fahimta yawa saboda haka shi sa ka kalli sallar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda zamu je mu yi bayanin ta za ku ga sallar asubahi akwai yanayin karatun da annabi yake azhar akwai yanayin karatun da annabi yake la'asar magariba da isha kowace annabi yana kiwatar mutane shi sa annabi ce idan za ka yi sallah da mutane ka yi koyi da wa mafi rauninsu me yake nufi da koyi ka yi la'akari da mafi rauninsu annabi ce saboda a cikin mutane akwai dattijo akwai ma akwai mata akwai kananan yara sannan akwai masu bukata ana la'akari da su wani lokaci annabi kan tada sallah da ne zai dogon karatu sallallahu alaihi wasallam sai ji kukan jarirai a bayan mata sun zo masallaci sai annabi kadai karatun nasa ya takaita shi sai karasa sallar a haka dan mata su samu damar kulawa da yaransu sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi to haka ake bukata ana bukatar limami ya rinka kiwatar dabi'a da halaye na mutane yanzu kun ga idan muka ce zamu zamu yi sallah irin ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah asuba yanzu muna nan muna ta kira'a ana ta karatu mun kutan da yadda annabi yake dogon karatu a cikin sallah asuba sallah azhar aka ce annabi idan zai idan ya fara sallah azhar zaka tashi daga masallacin annabi ka tafi awali can kasan Madina can unguwa ce can kasan madina kamar ka ce kusa da zurot ka je zurot ka kama ruwa ka alura ka dawo annabi yana raka ta farko sallah azhar ba eh yanzu saboda Allah ka ce zaka mutane irin wannan ai zanga zanga za a maka musulunci zanga zanga za a ko kuma a maka ta wani limami lokacin da lokacin da muke sallah a kofar gida ana ana cikin sallar tahajjudi ina ji ko tarawih ne kawai sai ruwan sama ya sauko liman kawai ci gaba da kira'arsa wallah ana ruwan sama ruwa sosai kawai sai kira ake ana ji sallan ne mutum biyu ne suka yi imani suka karasa ta da mutum biyu aka iya karasa ta wallahi saboda kowa ya dai kowa ya dare idan mutum ya dan tsaya ya ji ruwayar assalamu alaikum sai ya fita wallahi da aka mutane suka dare na ji akwai mutum biyu masu neman haddaka yana jimo akwai mutum biyu da suka yi imani suka karasa a haka to irin wannan kaga da kaga wannan sai ka yi mai fikihun addini a lokacin shi sai ka yi mai duk surar da kake karantawa ta kaita ta yi ruku'u kai sujada gwargwadon yadda za ka karanta subhanar rabbiyal azim subhanar rabbiyal azim a gama don a ba mutane dama kowa ya koma nisu ana ruwan sama ina kai wata sallah a nasi ba ka samu nutsuwa ba liman ma ba zai samu nutsuwa ba yawwa shi ko musamman ibada ta sallah ana buƙatar nutsuwa cikakkiya a cikinta Allah maɗauki sarki ya samu dace فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم به to wannan shi ke nuna maka cewa ashe annabi ya san ma'ajina yake nan ko yana zuwa wajen sai sallah kuma ya koma can yayi sallah inda a ce abinda ma'aji yake ba daidai bane annabi zai masa mai magana a lokacin ya hana shi amma tabbatarwar annabi da yawa ma'aji bai masa magana ba wannan shi nuna cewa abinda ma'aji ya menene daidai ne dan ka'ida ce usuliya ka'ida ce muqarrida malamai suna cewa la yajuzu tarkul bayani an waqatil haja baya halatta a janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jinkirta bayani lokacin da ake bukatar wannan baya halatta in dai bayani ya kamata a yi shi to a lokacin annabi yake yin sa baya jinkirta shi tunda annabi ya shiru babu kuma wa idza tanazalna wa qulna faradan idan ma mun sauka daga kan ra'ayinmu mun yadda cewa mu ji annabin bai sani ba inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam mu ji annabi bai sani ba أي فإن الله سبحانه وتعالى قد علم فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به الله ما أبكين سركي بيسني با يا سني يا سني تند النبي شي wahayi ake masa ba kamar ni ko kai bane da an bam sani ba shikenan amma annabi idan abu ya koyi masa musamman irin waɗannan abubuwa wahayi za a yi wa annabi daga saman bakwai a sanar da shi wallahu ta'ala la yuqiru ahadan fi adin nabi sallallahu alaihi wasallam ala khata'in Allah maɗaukin sarki baya tabbatar da wani a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan abin da yake na kuskure walihada lamma kana almunafiquna yubayituna ma la yarda min alqawl shi sa lokacin da munafikai suke kwana suke tattauna abin da Allah bai yarda da shi na maganganu ba suke tattauna makirce makirce da abubuwan da ba su da kyau annabi bai san suna yi ba wannan su la ya'lamuna bihim mutane ba su san suna wannan abubuwan ba أبان الله عز وجل فقال سي الله مدوكين سركي أبانه الله سبحانه عز وجل سي الله مدوكين سركي يبين وانا أبن دسكي فقال الله يتي سخفون من الناس سنا وقرم قوي ومتاني إرن أبوان دسكي نما كرتي دقل قلي أما ولا يستخفون من الله ذات قوي والله بذات إياه وهو معهم الله سبحانه وتعالى تاردس مئياتي ونن bi'ilmihi wa qudratihi subhanahu wa ta'ala Allah na tare da su da iliminsa da ikonsa da jinsa da ganinsa ba ma iya ce da gangan jiki ba in kuma mu fahimci wannan da kyau Allah baya tare da kowa da gangan jikinsa wannan aƙida ce ta jahamiya da mu'tazila da ƙadariya suna ba su cewa Allah yana tare da kowa Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa ma'ahum aina ma kun huwa ma'akum aina ma kuntum ko huwa ma'ahum aina ma kanu sai suka ce Allah na tare da kowa da gangan jikinsa shi sa ɗaya daga cikin magabata da wani mai irin wannan aƙida ya zo masa ya ce yanzu Allah na tare da kai yana cikin wularka kenan yanzu yana cikin jakarka yanzu yana yana ya rinka gaya masa abubuwa hatta ta hayyarahu har sai da ya rikitar da shi saboda akwai hadari yan uwa ka rika cewa Allah yana koyi wato yan uwa ku fahimci wani abu aqida a aqida hatta aqida ta asha'ira da muke bi a nan West Africa galibi aqida ta asha'ira ba ta cewa ba ta cewa Allah yana koyi na yan uwa ba aqida asha'ira ba sai Allah yana Allah yana koyi na su asha'ira abinda suke cewa shine Allah ba a yi masa makali an fahimta abinda suke cewa Allah ba a yi masa makani su ne masu cewa Allah baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya nan baya can baya ciki baya waje baya hada baya rabi shi ne wani malami ce in kana neman ta'arifi na babu ai ka samu wannan ke da Allah aka ce in aka ce ka kawo ta'arifin babu ka bada wannan baka gama ba ai 100 bisa 100 zaka ce baya sama ba baya ƙasa gabas da yamma baya nan kudu da arewa baya nan baya ciki baya waje baya hada baya rabi ina yake kenan babu kawai to wannan ita ce aqida ta asha'ira su sun ce ba za a yi wa Allah makani ba amma an kaji an ce Allah yana ko ina to wannan su jahamu dan safwani kenan su wasil bin ata kenan su maturidi maturidi kenan waɗannan aqida su ce aqida ce ta jahamiya wanda su ne asali wanda suka fara nafiyin nafiyin sifati zuwa ga Allah madaukakin sarki su suka fara korewa Allah dukkanin sifarsa ba aqida bace ta mutanen kirki wa mu guje ta Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshinsa da zatinsa iliminsa da ikonsa da saninsa yana ko'ina ka huta wannan shine abinda Allah ya faɗa shine abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shikenan ka huta Allah yana ya daidaita akan arshinsa ar-rahmanu 'alal arshi stawa shikenan sannan iliminsa da jinsa da ganinsa yana tare da kowa da yake wa huwa ma'akum Allah na tare su abinda ake nufi yana tare da su daga nan jikinsu kenan a da ilimin sa if yubayituna ma la yarda min alqawl Allah na tare da su lokacin da suke a fadin abinda Allah bai yarda da shi ba suke kwana suke tattauna abinda Allah bai yarda da shi ba na zance ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم شيسا صحابي الله قال مصر يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها سكي تبتد إقرار دا الله مرأة سركي يمس أكن وسأل أمره sahabbai idan suka ga suna yin wani abu wanda Allah bai sako da aya yawa annabin sawayi akan wani abu bashi da kyau ba sai suke to ai da abu ne mara kyau da Allah ya hana mu an gane sun tabbatar wannan abin da suke inda abu ne mara kyau Allah ba zai tabbatar da su akai ba to yin da suke yi Allah ya masu shiru sai ya nuna menene ba matsala ke sahabbai sun dauke wasu abubuwa wanda suka tabbatar da su akan haka misali gashi na malin zai kawo yace kama fi hadisi Jabir radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin hadisin jabir ɗan abdullahi allah ƙara masa yarda kunna na azilu wal ƙur'anu yanzilu malam jabir ɗan abdullahi al'ansari allah ƙara masa yarda ya ce mun kasance mu sahabbai muna yin azalu a lokacin alƙur'ani yana sauka a lokacin alƙur'ani yana sauka muna yin azalu azalu shine idan mutum yana saduwa da matarsa idan ya kusa zubar da mani sai ya cire gaban sai zubar da mani a waje shine azalu idan ba sa san haihuwa shine annabi kira shi da wa'adul khafi kamar kashe ƴaƴa da ake lokacin jahiliya shine alwa'adu to sai annabi ya kira shi kafi boyayye ba haihuwa ce ba a so ba to sai mutum ya fitar da gaban sai fitar da sai zubar da mani tunda kaga mani bai shiga cikin gaban mace ba ta ya za a yi mani namiji da mace haɗu balle a samar da ɗa babu to sabai suna yin haka lokacin alkur'ani yana so fasudilla ala zawazi al'adl sai suka kafa dalili bisa halaccin wannan abin da suke yi bi anna zalika kana a waktun nuzulil qur'an hakan ya tabbata ne lokacin sauka alqur'ani walau kana shay'un yunha anhu inda abu ne da za a hana shi lanuhi an lanaha anhu alqur'an da alqur'ani ya hana shi a lokacin haka shi kansa jami'a abdullahi al-sari ya faɗa yace law kana shay'un yunha anhu inda wani abu ne da za a hana mu lanahana lanahana alqur'an ko lanaha anhu alqur'an da alqur'ani ya hana shi to sabai suna kafa dalili na ikirari wajen tabbatar da abin da yake na addini Allah maɗaukin sarki ya samu dace na ɗan yi sauri ne domin mukammal da gabar gobe insha Allah ta'ala kai tsaye za mu tashi sifatu salati ala dawi ma warada an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai in zamu fara sallan ma gaba daya eh tun daga farkon littafin zuwa na muqaddima kawai muke gobe zamu fara sallah Allah maka kai sarki ya samu dace na'am na gani mm kowace ce za ka iya yi ba matsala kowace ce kuma magariba ce za ka iya mai tsimiri ita na fila ba kuma ba kuma insha Allah ta'ala na suka jona eh eh na eh zai iya towa amma bai towa zai ya kada salata ta zo juna da su ba matsala ya katse ta ta da yake shi shi kada zai juna da su ba matsala insha Allah ta na'am eh na'am eh ba laifi eh ba laifi abinda yake nufi shine tun da aka ce sallar la'asar za ka iya wani saraka kaga sallar la'asar ita ana yin ta hudu ne gaba ɗaya sai an gama ake yin sallama ko ba kamar nafila ba kai biyu ke sallama ya ce to me nafila ma haka babu laifi ai daga cikin nafil tulu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar nafila dare annabi yana hada sallar raka'a hudu yayi ta a lokaci guda ko zama ma ba ya tsakaninta ba ma kun kaga ita sallar farla ai ana zama a tahiyya ko to ita yadda annabi yake sallar daren sa idan zai irin wannan raka'a ta farko ta biyu ta uku ta hudu a haɗe ba zama tsakani sai a taudin za a zauna a tahiyya sannan a yi sallama annabi ne haka babu laifi mutum ya haka insha Allah na ai a cikin wadawa kowa zai da kowa ya halatta ko mai nafila ya ja mai farilla ko mai farilla ya ja mai nafila duk ya halatta wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh na'am kamar yana eh kamar kamar wani nawafil ɗinkin kamar wanda ake bayan sallah a zara ka irin waɗanne na dare eh sosai makuwa ai da man amfanin eh na gani eh a ba za ka yi haka ba ba za ka yi haka ba sai dai eh ita ita ita wannan siffa ce ta daban ai ka bi mai farilla ne shi dole ne haka ce haka ne yanayin sallarsa kai ne ka bi shi dole haka za ka yi amma kai kaɗai ne za ka yi dole haka yi yanayin nafila yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ina fata fahimta abin da ya ce shi ne idan ka tashi yanzu in ka ga dama za ka yi sallah raka'a biyu ba ka yi sallama ba sai ka tashi kawo ta biyun sai ka yi sallama a ƙarshe ba za ka yi haka ba in kai kaɗai ne amma idan mai farilla ka bi shi yanayin sallarsa ce a haka in ka bi shi kai ta aka baka da matsala amma kai ka fara ta aka wannan bai tabbata ina fata an fahimta Allah ya samu dace abinda baka wa alaikum assalam wa rahmatullah kai kai kana bin me na eh na eh a shi wanne ne a lura ta warware shi mai wanda ya sallafa rala zai zo na mai nafila a to inda mutum a lokacin tabarwari ai ya riga ya gama sallah kenan idan mutum ya fara sallah sai a lokacin tabarwari misali a ce ya yi hutu idan ya je a lula ya dawo jona wa zai ko sabuwa zai fara a'a ya tafiya su kawai in ya ga dama in ya ga dama zai dawo cikin shi kenan in ya ga dama zai dawo ya jona ya karasa masa to ya yi masa adalci in ya tafiya su shi kenan asali ma in yace ba zai ba ya yi laifi ne bai laifi ba shi za ka ce sadaka dama ita sadaka ai ba abu ne da yake na dole ba ko yawwa Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai yan uwa Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka Allah